تم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاب يرقى وتنتقص شكرة تدبو ليلة دريه دو دا أربعين دا hudu hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan uku shekara ta 2023 miladiya za mu dora kan darasi na shida a cikin karatun wannan littafi mai albarka zadul mustaqni littafin da yake magana akan kunce-kunce na fikihu na ibada idan za ku yi tunawa a satin da ya gabata mun tsaya ne a faɗin malam walayar fa'u hadasu rajulin tahurin yasir khalat bihi ra'atun li taharatin kamilatin an hadasin cewa idan mace ta yi wanka da ruwa ta yi tsarki da ruwa wankan tsarki da ruwa ta rage shi bai halatta namiji ya zo ya ɗauki wannan ruwan ya yi amfani da shi ba kawai ka ce hukuncin amfani da sauran ruwan da mace ta yi wanka da shi wankan janaba shin namiji zai iya amfani da shi ko namiji ko kunsa mushkil akwai mata maza mutumin da yake shi ba namiji cikakke ba ba kuma mace cikakkiya ba to amma dai ana iya sa shi a layin maza ana iya sa shi a layin mata su wannan maganar ta rashin halaccin namiji ya amfani da sauran da mace ta rage akwai saɓanin malamai a kai abu na farko dai to ita mace ya halatta ta yi amfani da sauran da namiji ya rage imamun nawawi ya ce da ijima'in malamai ba wanda ya yi magana babu wani saɓani inda namiji ya rage ruwa mace za ta iya amfani da shi to kun ga mun gama da wannan ta yanzu sauran mushkilar ita mace ta rage ruwa wani namiji ya amfani da shi matsala ta farko menene hikimar cewa in mace ta rage ruwa namiji ba zai yi amfani da shi ba imam ahmad ibn hanbal a riwayar abi talib yake cewa da yawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye su akan wannan hikima sai suka ce ta'abbudi abu ne kurin na ibada haka kawai annabi ya faɗa. duk abin da aka ce ta'abbudi ne a wajen malaman fiqihu abin da aka gama bincikawa a gane meye maslaha meye amfani ko meye mafsada meye illa ba a gane ba duk binciken da aka yi a gano me yasa ita mace a'a najasa ce da ita a'a menene da ita ba a gano ba da haka kawai sai ake ce da shi matsala ce ta abudiyya haka kawai shari'a ta ga dama ta ce kar'ayi wasu ka ce kara'a ce tanzihiyya mana an kidai ba wai hani ne mai karfi ba to amma abin mamaki alhamdulillah mun karanta a baya cewa an samu wasu riwayoyi wasu suna ganin halaccin a iya yin haka saboda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikinsa yayi matarsa Maimuna ta yi wanka ta gama cici ta rage ruwa kuma annabi ya zo ya wanka da wannan ruwa imamu muslim ya ruwaito wannan hadisin to kenan kaga ba hani ne mai karfi ba abdullahi ibn umar abdullahi ibn sarjis duk sun tafi akan ruwa ne fa mai tsarki ruwan da mace ta rage ruwa ne mai tsarki kenan wannan ra'ayi da malam ya kawo a nan a wannan littafin na shi zadul mustaqni ba mas'ala ce ittifaqiyya ba mas'ala ce khilafiyya kuma sai ya ɗauki a ɓangaren hani ɗin akan ɓangaren wato halacci ya zo a riwayar ibn abbas wasu daga cikin matan manzon allah sallallahu alaihi wasallama sun yi wanka ko ta yi wanka manzon allah sai ya zo zai ɗebi wannan ruwa zai yi alwala da shi sai ta ce a'a inni kuntu junuban ai ni mai janaba ce sai manzon allah ce innal ma'a la yajnub ai ruwan bai zama janaba ba to anan zamu fahimci matsaloli guda biyu me yasa matan nan ta gaya wa annabi cewa inni kuntu junuban ai dan a nuna ma kenan dai wannan maganar na cewa kada a yi amfani da sauran ruwan da mace ta rage yana nan tun da gashi ya zo zai amfani da shi ta ce ni mai janaba ne kanka ta ba to abu na biyu kuma zai nuna mana ashe hanin ba mai karfi ba ne tun da shi kansa annabi ya ce ai ruwan bai zama janaba ba don ke kina da janaba to ruwan bai zama janaba ba da yawa daga cikin ahlul ilmi sun tafi akan mace za ta iya namiji zai iya amfani da fadli tahurir mar'a kuma shine zancen da yafi inganci imam al-baghawi yace la karahata fi wudu'i ar-rajul wudu'i ar-rajul bi fadli al-mar'a babu ma maganan makaruhanci wai dan mace ta rage ruwa namiji ya zo yayi alwala da shi babu yace akwai hadisai ingantattu da suka goyi bayan haka to wani irin hani ne wannan wancan hadisi na mun karanta yace nahyu tanzih ne hani ne na tsafta kawai eh hani ne na tsafta kawai irin mace ta yi wanka ta abin nan a tsaftace bai kamata ka zo ka yi amfani da shi ba amma ya halatta idan ka ga dama za ka yi amfani da shi ita kuma in namiji ne na yi muku bayani wannan ba laifi ba ne ba da sauransu to nan muka tsaya to sai kuma mu ɗora sabon karatu sai malin ya ce القسم الثاني من أقسام المياه يتي وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفئ بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقد لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر القسم الثالث من أقسام المياه يتي والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها سيكا وسو مسألولي دا ذا أبي لسو تكتم بابين مسائل متعلقة بأحكام المياه منين هكونشي فإن أضيف إلى الماء النجسي طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر يجي وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرأ ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما وإن اشتبه بطاهر يتي توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة أنا يكاو كرشن وأنما قنا رحمه الله تعالى طيب أبنك بشيني نوعي نروى يتي وإن تغير لونه أو طعمه إذن لون الروح ko ɗanɗanon ruwa ya canja aure huhu ko sansaninsa ta dalilin dafa shi bitabhin ko kuma saƙitin fihi wani abu da ya fada a ciki ko aurufi abi qalilihi hadasan ko aka yi amfani da ruwan kaɗan ɗinsa aka kawar da hadasi kamar aka yi alwala yanzu shine abin da za mu tattauna idan aka samu canjin ruwa kala ko launi ku rike wannan yana da muhimmanci don duk lokacin da aka ce ba za a yi amfani da ruwa ba to ana lura da menene ya canja a cikin wannan ruwa ɗin launinsa ko ɗanɗanansa ko sansaninsa idan launinsa ya canja ko ɗanɗano ko sansani saboda dafa shi ko kuma wani abu da ya fada a ciki to yanzu mun shiga kashi kashi na gaba kenan na na kace-kacen ruwa sunansa at-tahir wannan ruwan sunansa at-tahir amma ba mutahhir ba nayi bayani a karatun baya akwai at-tahir akwai al-mutahhir ruwa tahir da mutahhir bambancin su shine al-mutahhir mai tsarki ne kuma yana iya tsarkake wani abu ka gani amma ruwa tahir bai shi da ƙarfin da zai iya tsarkake wani abu yanzu kaman ruwan zaƙi tahir ne ruwan tsimi tahir ne ruwan zoɓorodo tahir ne ruwan romo-romo haka farau-farau tahir ne za ka gan shi ruwa ne mai tsarki don ana iya shansa ana iya amfani da shi ko kuma ruwan manja kana da ruwa sai manja ya zuba a ciki ai ba za ka ce najasa ba tun da manja ba najasa ba ne to irin wannan ruwa sunansa tsahir amma ba mutahhir ba don za ka iya amfani da ruwan manja ka yi alwala za ka yi amfani da ruwan tsimi ka yi tsarki to saboda ba mutahhir bane to shi nake so a gane saboda zamu zo tattaunawa akan shi to shine malam yake cewa wannan ruwa shine wanda ya wato taghayyara bi shay'in tahirin wudi'a fi ya canja saboda wani abu mai tsarki da aka sa a cikin sa da gangan misali kamar misalin ruwan da aka sa masa ganyen darbejiya aka tafasa shi kaga ruwa ne amma ya dan canja kala yayi kalar ruwan darbejiya ko ganyen gwanda to ya tashi daga tahur ya koma tahir fi nafsihi mai tsarkakewa ya komo kuma mai tsarki a karan kansa amma la yutahhiru ghayrahu kaman ruwan da aka dafa dankali a cikin sa ko ruwan da aka dafa doya a cikin sa ko ruwan da aka dafa wake aka tsame waken ko ruwan da aka dafa alala ta leda kun ga duka sunansa ruwa amma yanzu in ya taɓa mutum zai wanke ba zai wanke ba ɗahir ne amma ba mutahhir ba ne ina ta buga misali ne don saboda mu gane ɗahir ne ba mutahhir ba ne kenan ya tashi daga matsayin mutahhir ya koma wato ɗahir طاهر لنفسه أما لا يكون طاهرا مطهر لغيره أو رفئ بقليله حدث فدام شكا قبع تقبع كوكما أن يأمفاني دوان الروا وجن الولا كوانكا نجنبا wai me yasa ake ta magana akan ruwan da aka yi amfani da shi wajen alwala ko wankan janaba lokacin da kake alwala ko kake wankan janaba ai akwai digo-digon ruwa da yake komowa cikin ainihin ruwan da kake amfani da shi to wannan a wajen malamin fikihu ana ce da shi alma'ul musta'mal used water alma'ul musta'mal ruwan da an yi amfani da shi wajen kawar da hadasi to shin wannan ruwa daidai yake da ruwan da ka ɗebo shi daga famfo ka zuba abuta ba daidai ba ne saboda ai an ɗan yi amfani da shi kuma an kawar da hadasi da shi ko an kawar da janaba da shi duk da ba za ka ce ga janabar zahiran a ciki ba amma an yi amfani da shi kuma wani abu ya zuba a ciki to to shine malam yake cewa aw rufi abi qalilihi hadathun ko aka kawar da hadasi da ainihin wato wani ruwan kaɗan daga ciki sai dai ba canja launi yayi ba ba canja kala yayi ba to wannan ruwa a mazhabar Imam Ahmad a mazhabar wannan littafi da muke karantawa shi ma sunansa tahir amma ghair mutahhir a wajensu a mazhabar suka ce ba za a sake amfani da shi karo na biyu ba wannan shi ne ya sa za ka ga mun ginu da can iyaye da kakanni idan wani ya yi alwala da ruwa ya rage in wani ya zo sai ga ya ɗebi ruwan butar ya me ya zubar da shi me yasa saboda ai ma'un ne mustamal ka fahimta an yi amfani da shi to bai da ƙarfin fiwa wata na asali da ka ɗebo shi a rijiya ko a ɗebo shi a bohol suka ce ba za a yi amfani da shi ba amma za a yi amfani da shi wajen wanki ko wanke-wanke ko ɗaure wuri to sannan ya ce a gumi safihi a yadu ƙa'imin wani nau'i na ruwan kenan min naumi lailin naqidin liwudu'in aw kana akhira ghaslatin zalatin najasatu biha fa zahirun aw gumi safihi yadu qa'imin min naumi min naumi lailin ko kuma aka dulmuya shine gumisa aka aka dulmuya hannu a cikin ruwan hannun wa hannun wanda ya tashi daga bacci da daddare za mu yi magana akan baccin dare da baccin safe da baccin rana a wajen malaman fikihu waɗannan baccicika to suna da hukunci daban wajen abin da ya shafi mutum ya zo ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala shin ya ɓaci ko bai ɓaci ba sai ya ce maka baccin daren da wani ya tashi daga bacci irin baccin da yake warware alwala kawai abin da suka sani duk wanda ya kwanta tun daga farkon dare har ƙarshe ya tashi to wannan bacci fa ya warware masa alwala to sai mutum ya tashi daga tashi kurin daga bacci mun karanta a hadisi manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama idan ɗayan ku ya tashi daga bacci zai yi alwala ko wanka karfe ya dulmuya hannunsa a cikin ruwan alwalansa ko ruwan wankansa wannan doka ce annabi ya hada ya kafa kada in dai ka tashi daga bacci amma fa na dare baccin dare kada ka dulmuya hannunka a cikin ruwan da za ka yi wanka ko za ka yi alwala manzo Allah ce idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan idan ɗayanku ya tashi daga baccinsa kada ya rinka dulmuya hannunsa a cikin kaskon alwalansa ko na wankan shi sai har in ya wanke hannun sau uku ma ya wanke ya wanke ya wanke ya wanke ya wanke ya wanke sau uku a da ba su da buta mai ɗan baki ɗin nan ba su da buta kawai kasko ne kwano ne ko gwangwani ne misali to shi yasa amma yanzu kaga ai akwai buta tunda akwai buta dama mai illar kar ka tsoma hannu ne a ciki to rubuta da mu ai ba a tsoma hannu a ciki to sai ka ta rubutar ka wanke daya biyu uku haka sauransu ka samu lada fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu manzo Allah ya ce hadisin bukhari da muslim me yasa aka hana saboda ai ɗayan ku bai san ina hannunsa ya kwana ba ya zai zo ya dulmai hannunsa a ciki abinda ake nufi mutumin da ya kwanta bacci yana iya sa hannunsa a ko ina ya taba al'aurarsa ya taba watakila najasa ko ya taba wani abin da bai kamata ba da sauransu ko shaidan ya masa amfani da hannunsa ya yi wani abu wadda yake ba daidai ba to kar ya sa hannunsa wannan na yi muku bayani a baya cewa laifi ne a wajen malamin fiƙi wasu ma suna ganin ruwan ba zai amfani ba inda za ka yi kuskure ka saba wannan doka ka tsoma hannunka a ciki ka zo ka kama yin alwala da shi to ruwan bai yi ba to idan mutum ya saba hannunsa a in ya saba alƙawarin ai umarnin ya je jefa hannun nasa hannun nan da ya sa shi a cikin ruwan ya tashe shi daga matsayin wato almutahhir ya koma me ba ku gane karatun baki ya koma me tahir me yasa saboda ai an hana kar ya sa hannun sai ya wanke sau uku tunda bai wanke sau uku ba ya sa to ruwan ya tashi daga sunan mutahhir mai tsarkake wani ya zama tahir wannan ruwan za a amfani da shi wajen wanke-wanke za a amfani da shi wajen kaza wannan kauli ne daga cikin maganganun malamai ashek nasir sa'idi rahimahullahu ta'ala yana cewa zahirin zance ya halatta a yi amfani da wannan ruwa saboda babu dalili karara daga hadisi da annabi ya hana a yi alwala ko wanka da shi amma an yadda lalle mai baccin nan ya saba wa umarni da ya zo duk mai hannunsa a ciki amma menene dalilin hana a yi alwala da shi a hana a yi wanka da shi ya ce babu dalili ingantacce amma dai malaman fikihu sun ce tunda annabi ya ce kar a yi aka yi to kar a yadda kuma a yi alwala da shi haka suka faɗa to shi ma wannan fa hukuncin jama'a idan ruwan kaɗan ne wannan hukuncin nasu na cewa ba za a yi amfani da shi ba in ruwa ne kaɗan kamar ruwan gwangwani ko ruwan buta sai mutum ya dulmu ya hannunsa amma idan ruwan mai yawa ne kamar cikin babban mazubi mutum ya tashi daga baccinsa ya sa hannu to wannan babu laifi tunda ai ruwan ya girme hannun yawan ruwan ya fi abin da ma ke cikin hannun yanzu akwai ruwan da ko omo ne a hannunka haka in ka saka hannunka ka ciro omon ba zai tasiri ba to kaga wannan ba zai cutar ba sannan suka ce wanda ya tashi daga baccin rana ko kuma gyangyaɗi ko wani ɗan bacci na tsakanin magariba da ishayi shi wannan ba da shi ake magana ba kenan mai baccin rana ba laifi ya iya tsoma hannunsa a cikin ruwa idan ya tashi zai alwalar la'asar wannan ba laifi bane ba hukuncin kawai ya shafi baccin dare ne kawai yace au kana akhira ghaslatin zalatin najasatu biha ko kuma shine ruwan da aka yi amfani na ƙarshe akhira gasla wankin ƙarshe wanda aka kawar da najasa da wannan ruwa fatahir to wannan ruwa sunansa tahiri ne abinda ake nufi ruwan ɗauraya kenan an wanke jiki aka zo aka yi ɗauraya ruwan da aka ɗauraye jiki an yi wankan kumfa sai aka ɗebi ruwa aka ɗauraye jiki to wannan ruwan akhir gasla to shi ma wannan ruwa ne mai tsarki a duk ruwan da aka yi amfani da shi da farko ba na akhir ɗin ba to shi kuma wannan ba za a amfani da shi ba a nan a dunkule abinda malam yake so ya nuna mana shine idan mun fahimta a ruwa kashi uku ne akwai ruwan da ya canja saboda an dafa wani abu da shi na muku bayani akwai ruwan da yake canjawa saboda wani abu ya zuba a cikinsa kamar ruwan da ganye ta zubowa wata rijiya ce tana gindin bishiya rijiya ce a gindin bishiya idan iska ta kada ganyen bishiyar nan sai ta zuba a cikin wannan rijiya in ka sha ruwan wala Allah sai ka ji dan alamar darbejiya darbejiya ko dorawa dorawa sannan ruwa na uku shine ruwan da aka yi wanki na ƙarshe da shi wanda aka kawar da wato najasa dukka sunan waɗannan ruwa sunansu tahir amma ba mutahhir ba to sai ruwan ƙarshe malai ce wan najisu ma tagayyara bi najasatin aw laqaha وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها menene ruwan da za a ce da shi ruwan najasa annajasu ruwan da yake ruwan najasa ne shine ruwan da launin sai canja ko ɗanɗanon sai canja ko sansanin sai canja amma da najasar da ta fada ciki kamar ya aka yi ta tsula fitsari a cikin bokiti har ruwan bokitin nan ya zama ruwan fitsari ya zama ruwan najasa aka zo aka zuba wandunan yara da suka yi bayan gida aka ɗauraye wannan ruwan ana ganin furkaki-furkakin bayan gida a ciki sunansa ruwan najasa ko kuma aka jefa mushen ainihin wato kaza ko agwagwa a ciki har ya zo ya canja launi ko kala ko rijiyar da ake jefa mushi a cikinta kaga najisa ne ya canja mata launi ya canja ruwan to wannan ruwan najisan ne bi ijma'i ahlil ilmi haka ibn al-mundir ya faɗa duk ruwan da ya canja launi saboda najasa ta shiga ciki shi yasa kaga ruwan soak away ya zama ruwan najasa idan ruwan soak away ya taba ka to ya zama najasa saboda me ai ya canja launi saboda najasar da ta fada cikin sa haka ruwan fitsari da ake ta fitsari ana tsarki ana fitsari rabe ruwa rabe fitsari rabe ruwa rabe fitsari sai aka watso maka shi ko ya biyo ta ainihin wato pipe din ruwa sai ta mama riga duk da ba fitsari ne zalla ba to amma wannan ruwan ya zama najasa in ya taba ka shin kaɗan ne ko mai yawa duka hukuncin su ɗaya ne manzo Allah ce innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay illa ma ghalaba ala launihi aw ta'mihi aw rihihi hadisin ibnu majah hadisin abi umama talbahili ai ruwa yana nan a matsayinsa mai tsarki sai dai in ya canja da launi ko ya canja da ɗanɗano ko da sansani a wata riwayar bi najasatin tahdusu fihi da najasar da za ta iya fadawa ko faruwa a cikin ruwar imamul baihaqi a cikin sunan al-kubra to anan duk da wannan hadisin akwai maganganun malamai akai amma ma'anarsa malamai sun yi aiki da shi sai mu ce yanzu ruwa kala uku ne akwai tahurun akwai tahirun akwai najisun haka ne tahurun mai tsarki a karan kansa mai tsarkake wani tahirun wanda yake mai tsarki a karan kansa amma bai da power da zai iya wanke wani ruwan kunun zaki duk yana ciki ruwan man gyada duk yana ciki ruwan dankali da aka dafa dankali ruwan doya duk wannan yana ciki akwai najis shine wanda na yi bayani yanzu a ƙarshe wannan shine a wannan mazhaba ta imam ahmad allah ya masa rahama kamar yadda ya zo a cikin almukne na ibn qudama to amma abin da yake malamai suka tace shi daga baya shine shi ruwa yana kasuwa kashi biyu ne gaba ɗaya ko dai ya zama tahurun ko kuma najis shine zancen da shekul islam ibn taimiyya ya zaba shi a wajen ibn taimiyya ya ce ruwa ba kashi uku ba ne ruwa kashi biyu ne to kaga wannan shine fiqihun da ake faɗa fahimta da sabanin malamai ya ce ruwa kashi biyu ne ko dai mai tsarki a ce da shi mai tsarki ne ko a ce kuma mai najisa ne haka ya ce allah ya masa rahama to ya za a yi da ruwan tsakiyan ya za a yi da shi suka ce kawai idan an zo a shigar da shi wannan ruwan tsakiya ruwan kunun zaki ruwan dankali ruwan doya da aka dafa ina fata ana fahimta wanda abu mai tsarki ya shiga ciki dan canja shi to ai tunda mai tsarki ne a ninka shi a sa shi cikin mai cikin mai tsarki shi ma ina fata ana fahimta kamar ruwan shayi shi ma mai tsarki ne suka ce to amma idan an zo wajen ibada kawai sai a ce ba za a yi amfani da shi ba don bai samu cikakken sunan ruwa ba za a ce da shi ruwa ne amma ruwan shayi me yasa ba za a yi amfani da shi ba saboda bai da ismul mutlaq lilma ba shi da sakakken sunan ruwa kuma ruwan da an ce ai aka wanda najisa ne da ruwa al-mutlaq ba ruwan da yake ruwan tsimi ko ruwan shayi ko ruwan madara ko wani amma kamanci wannan ba ina fata ana fahimta ko ruwan wani amma kamanci wannan to wannan kenan um, sabani ne na malamai amma dai wancan magana tana da ƙarfi kwarai da gaske daman su ma malaman fiqh sun fada ko a fiqh malikiya sun tafi aka ce yustamalu fil adati wa la yustamalu fil ibadati ana iya amfani da shi al'ada ruwan da man gyada ya zuba a ciki ha ruwan da kaza da sauransu ana amfani da shi cikin al'ada ba amfani shi cikin ibada amma su waɗannan abin da suke ce duk ruwan da yake mai yawa ne sai man gyada ya zuba a ciki in dai bai canja launinsa ba to ko da ana ganin wannan man gyadan fa sunan wannan ruwan fa za a yi amfani da shi hatta wajen alwala wannan shi ne fikin da nake so ku gane wani ruwa ne ba za a yi amfani da shi ba ruwan da abin da ya shiga cikinsa ya canja masa launi ko in ka sa shi a harshenka za ka ji ɗanɗanansa ba na ruwa ba ne ko daga ganin kalansa ka san ba ruwa bane amma dan misali kwano akwai manja a ciki sai ka zo ka ɗauko kwano mai manja sai ka ɗebi ruwa ka zuba a buta ai kaga bai canja mai launi ba amma akwai alamar manja to mu da abinda ake faɗa sai a ce a ya haramta ya haramta ga maiko a kansa kana ganin maiko a kan ruwa kawai sai ka tafi a'a ya halatta ka yi amfani da shi tunda bai canja masa launi ba saboda ai shi ma mai tsarki ne an gane wannan ko shi ma ruwa ne mai tsarki amma in ya canja masa launi mai tsarki ne amma ba shi da ƙarfin da zai tashi waninsa to wannan shine abin da suka ce haka in ya zo najasa suka ce ma ta gayyara bin najasa ce wanda ya canja da najasa ko kuma abin da ya zo ya haɗu da ruwan ruwan lafiyarsa kalau sai aka zuba mai najasan ko kuma ya zama wurin da najasar ce take ciki sai aka zuba ruwan akai to ma ta gayyar bi najasatin wannan bi ijma'il ulama ba za a amfani da shi ba aw la qaha wa huwa yasir ko kuma abinda najasar ta gamu da shi na ruwan kuma kaɗan ne in yace yasir anan yana nufin dunal ne yawan ruwan bai kai wato ne ba walam ya tagayyar to yanzu ana abin da zamu tattauna shine ruwan da najasa ta zuba a ciki amma ruwan ya fi najasar yawa kuma ruwan najasar bata canja shi ba ya za a yi in ba ku gane ba kana da bokiti guda sai digon fitsari ya shiga cikin ruwan yanzu in ka kwatanta ruwan bokiti da digon fitsari zai iya canja shi da zai canja shi ba to me sunan wannan ruwan ha tahir mai tsarki ne kuma mutahir mumtaz jumhurin malamai sun tafi akan cewa duk ruwan da najasa ta shiga cikinsa idan ruwan ya fi ƙarfin najasar yana da yawa ta dulmiya ta ɓata a cikin wannan ruwan to za a iya yin amfani da shi sunansa tahur ma dama lam ya tagayyar matukar dai bai canja ba wannan kuma shine zance mafi inganci me yasa suka ce ai najasar bata bayyana ba a ciki da launi ko rihi ko ɗanɗano ya za ka yi ka hana ruwan a yi amfani da shi da ka duk ruwan da najasa ta zuba a ciki kuma ruwan ya fi ƙarfin najasar to ruwa ne mai tsarki yanzu bari buga maka misali kuna da wani kududdufinku a can a zaune sai aka je aka jefa mushen akuya a ciki mushen nan ai najasa ne to amma dan Allah ƙarfin mushen nan zai iya canja ruwan kududdufin nan to wani ba zai alwala da shi ba zai yi saboda najasa ba ta da tasiri ba za ta iya tasiri akan wannan ruwan ba ku rinka gane waɗannan abubuwan saboda suna da alaƙa da ibada an fahimci wannan yanzu yana iya yiwa watakila an ajiye ruwa a bokiti an ɗago wandon yaro za a shanya shi da fitsari a ciki sai ɗan shiga a cikin bokitin sai ka zubar da shi ka ce ya najasa a'a ai karfin najasar ba ta kai ta me ta canja wannan ruwa ba Allah sa kun gane to ga wani hukunci malam sai ce yanzu zamu tattauna ne akan ruwa ne na najasa ga mu da ruwan najasa wannan an yadda cewa ruwa ne na najasa sai aka ɗebo ruwa mai tsarki sai aka antaya masa a ciki ya za yi fa in udifa ila al-ma'in najisi دخور كثير غير التراب ونحوه ديكنا أو زال تغير النجس الكثير بنفسه وكنت نبي كنا أو نزها فبقي بعده كثير غير متغير سيتي طهور فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير idan aka ɗebo ruwa mai tsarki mai yawa dahurun kafir ruwa mai tsarki mai yawa sai aka zuba shi a cikin ruwan najasa udifa ila alma'i annajis ma'un dahurun kasirun ai subba alaihi kenan to me hukuncin wannan ruwa a ƙarshen karatun malam ya ce tsahura ruwa ne mai tsarki idan baka gane ba wani ruwa ne a cikin buta rabi ku yi haƙuri fa da karatun nan da za ku jan wani abin za ku gani ya ɗan sassaɓa da abin da aka saba ruwa ne a cikin buta ruwan fitsari fitsari haka sai aka zo aka ɗauki wannan buta ɗin aka durmiya ta a cikin bokiti guda kaga an ɗebo alma'ul kasir an zuba a cikin alma'u annajisu alkalil to me hukuncin wannan ruwan wannan ruwan mai yawa ya tsarkake wannan ruwa kaɗan mai najasa a cikinsa kaji hukunci na ɗaya kenan suka ce li'annan najasata talashat fihi saboda ai najasa ta narke ta saje a ciki kuma ruwan da kaɗan ne yanzu kuma ya zama ruwa mai yawa da ma'un ne mutaghayyir to amma kuma yanzu ya zama mai ghair mutaghayyir sunan wannan ruwa tahur to ba wannan kaɗai ba ruwa ne na manja watakila a cikin kwano ne mai manja aka ɗan zuba ruwa aka ɗan girgije ruwan ya zama ya canja da ruwan manja ne sai aka ɗauko ruwa bokiti guda sai aka zuba masa kawai sai manjan ya ɓata sai launin da ya canja na ruwan sai ya ɓata sunan wannan ruwan mai ɗahu shi ma za a amfani da shi abinda ake so a nuna maka wato samuwar najasa ko kuma canjawar ruwa in aka gayyato babban ruwa ya zuba a ciki to ya tashe shi daga wannan illa da ta hana a ibada da shi za a ibada da shi shi yasa ruwan rijiya mara kyau da aka yi ruwan sama mai yawa ya zuba ya zuba a ciki sai aka dawo ana ɗiban wannan ruwa ai dattin cikin rijiyar yana nan ai wataƙila mushen da ya faɗa kwaɗin da suka mutu a cikin rijiyar ai suna ciki amma tsabar yawan ruwan sama da ya zuba a cikin rijiyar nan sai zama kawai an ɗiba ana amfani da shi to sunansa shi ma mai mai tsarki ne ya rabu kun ji hukunci na farko ko طيب to sai hukunci na biyu ruwa ne yana zaune ruwan najasa ne dade wanda ya zaune kawai sai canja ya dawo ruwa mai kyau a rana ne ko na najasar iska ce ta kone najasar watakila ruwa ne ka ajiye shi a bokiti ko a babban kwano ya canja da launi saboda najasar da ta zuba a ciki dadewa da zaman sa a wurin kawai sai aka ga ruwan ya canja ya da ruwa mai tsarki za a amfani da shi ko ba za a amfani da shi ba yace za a yi amfani da shi to amma akwai maganganun malamai akan wannan suka ce idan canjawan ruwan nan wani wani abu aka sa masa ya canja mu'alaja aka yi to gaskiya wannan ruwa yana nan a matsayinsa na ruwan najasa ba zai tashi ya zama ruwa mai tsarki ba ko da ku alamar najasa ta tafi to sai suka kawo wani matsala kaman ruwan soak away a ɗauki ruwan soak away ko ruwan najasa da yake bin hanyar ruwa yake tafiya saboda tsabar gudun da yake kamar ka ce ruwan najasa ne daga nan cikin gari ruwan najasa ruwan sock away da yake bin kwata yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai da je can noman suland karshen sabon gari kawai sai aga ya zama ruwa fari sol masu noman salad suna ta ɗiba suna amfani da shi masu dabbobi suna ta sha to yanzu ya za a yi da wannan ruwa amma mun san ruwan sakawai ne amma yaya aka yi da ya je can ya zama fari saboda tsabar bin hanya har sai da ya zama safi wasu malamai suka ce la wannan ruwan ruwan najasa ne me dalili suka ce ai li annan najasata martafa'at minhu bi nafsiha ai najasan nan bata fita da karan kanta a cikin wannan ruwa ba yana nan dai wani fi'il ne adami wato wani aiki ne na dan adam na daban ya sa ruwan ya canja tsabar kora shi da ake yi ba mamaki watakila a sa mai chemical ko na makamancin wannan suka ce wannan ruwa ba za a yi amfani da shi wajen wankan janaba ba ba za a yi amfani da shi wajen alwala ba amma za a yi amfani da shi wajen shayar da bishiyoyi za a yi amfani da shi wajen shayar da gonaki da yawa ana yin tambaya malam me hukuncin ruwan kwata da ruwan sokawai da ruwan bayan gida da ake sakinsa ana noman rani da shi aje a noma salad aje a noma kankana aje a noma kaza ya halatta malamai suka ce ya halatta saboda ai ya bi wata hanya a kuma zahirin najasar a fili wato ba a ba a ganta ba ina fata ana fahimta to wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suka faɗa Allah ya musu rahama to sai kuma kashi na uku shine ruwan da aka wato aka cire an ɗauke shi daga wani guri aka mai da shi wani guri ruwa ne da najasa ne a wurin to sai aka kwashe shi kamar wataƙila agwagwa ta mutu a ciki ha agwagwa ta mutu gafiya ta fada ta mutu a rijiya wani ɗan kwaikwayo ya fada ruwan ya lalace ya zama ruwan najasa sai aka yi ta nasu aka yi ta ɗiba aka yi ta ɗiba ka san da muna cewa ana cewa kakannin mu in ruwa ya zama ruwan da zai na rijiya an ɗebi guga arba'in ya zama da ɗarki to to shi ne yanzu muke magana a kan shi to sai aka ɗebe shi to sai wani ruwa ya bulbulo to me hukuncin wannan ruwa ruwa ne mai tsarki ai an kwashe mai warin an kwashe mai najasar an kwashe mai kazantar ina fata ana fahimta yawwa to shine malam yake cewa a menene aunuziya fa baqiya ba'dahu kathirun ghairu mutaghayyir tahur kenan to wannan hukunce hukunce za su yi mana amfani a wajen ba ni sunan shi mu gane wani hukunci ina maganar ruwa da ake recycling akwai abin da suke cewa recycling ruwan kwata ruwan tsarki ruwan soak away a wasu ƙasashen akwai motocin da suke ɗebe shi ruwan kashi ne a kramakumullah sai a je ana zuba shi a wani guri ko kuma a yi masa hanya ya rinka tafiya yana taruwa yana taruwa yana taruwa yana taruwa idan ya daɗe ya daɗe to dattin da ƙazantar Allah da ikonsa sai ya yi ƙasa ainihin ruwan da ya nomal na daɗin dai sai ya yi sama to sai suke sa masa chemical suke sa masa magani sai ake sa masa wasu na'urori sai a tace shi tas a zubar da ƙazantar gwajajjabin ƙazantar da dattin sai kuma a sake dawo da shi a tankuna amma bayan an sa masa magani an sa masa na'ura an gwada shi shin ya zama noman ruwa to me hukuncin wannan ruwa suka ce idan har an tabbatar da tsarkinsa duk abin da ake shakkar na samuwar najasa da cututtuka a ciki ya kau tunda yanzu zamani ya zo da ai za a iya sa ruwa a cikin wata na'ura a gane shin wannan ruwan fiye wata ne ruwa ne mai kyau ko ba ruwa ne mai kyau ba in wannan ya kauto za a yi amfani da shi kuma abin mamaki da yawa daga cikin wasu ruwaye na wasu ƙasashe shi ɗin ne dai wanda kai tsarki kai ba haya kai wanka shi ne suke sake dawo da shi wasu na magana suka ce ah to ai duk ruwan ma gaba ɗaya duk shi ma haka ne ai duk recycling din ne duk ruwan da kuka yi amfani da shi kuka zubar da shi in ya shiga ƙasa ai ƙasa ce take tace da tin sai koma ƙasa sai ku daɗa ɗebo shi a rijiya wannan recycling ne na Allah wancan kuma recycling ne na me na adami to sai wani hukunci wa in shakka fi najasati ma'in aw ghairihi aw taharatihi bana bana alal yaqin kai ne ka zo ka zo ka tarar da ruwa gashi a zube sai ka ce kai wannan ruwan kamar dai ruwan najasa ne to ko dai mai tsarki ne ka kasa ganewa wannan ruwan mai tsarki ne ko ruwan najasa akwai wani dalilin da zai iya sa maka wataƙila ruwan nan na najasa ne kai wataƙila ruwan nan mai tsarki ne to yanzu mutumin da ya fada cikin wannan yanayi ka zo ka tarar da ruwa gashi nan a zube wataƙila a bokiti ko wataƙila a buta ko wataƙila a kaza da sauransu to malam sai ce bana alal yaqini to kawai kai gini akan yaqini to menene yaqinin al yaqinu la yazulu bi shakk yaqini baya kauce shakka baya kautar da yaqini zan yi bayani akan wannan um idan har kana da garantin wannan ruwa asalinsa ɗebo shi aka yi aka ajiye shi a wurin kaga yaƙini asali shine wannan ruwan mai tsarki ne ina najasar tsammani kake barin da yin bayani wannan ruwan wani yaro ne mai ɗiban ruwa ya zo ya ajiye shi amma karnuka suna wuce wurin nan arna suna bin gurin nan aladu suna zuwa gurin nan kaza kaza kai ruwan nan mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba to akwai najasa ba ka da kuma wani dalilin da zai tabbatar ma mai najasa ne bana alal yaqini sai kai gini akan yaqini sai ka ta to me asalin ruwan nan ai wannan asali dan garuwa ne ya kawo shi yaro ne ka to yanzu da nake cewa najasa shin ina da dalilin na ga najasa baka da dalilin da zai ce najasa ne ai to ce kai gini akan yaqini kawai shikenan an baka ka'ida al yaqinu la yazulu bi shakk to yaqini kuma shakka ba ta korarsa yanzu muna da abu guda biyu muna da yaqini muna da shakka yanzu mun shiga wata ka'ida kuma ta malamai ga yaqini ga shakka in an ce yaqini tabbas garanti bari buga muku misali ni da nake muku magana tabbas garanti na san wallahi da alwalata na shigo masallacin nan kawai an zo an yi kadikamar sala sai na ji sai shi ɗaya na cewa anya zaman nan da kana ta juya wannan ko baka fudda iska ba to ko na yi tusa ko ban yi tusa kai to wataƙila na ka wataƙila ban yi ba to yanzu anan kaga ina da yaƙini kuma ga shakka ta zo to a ƙa'ida ta shari'a al yaqinu la yazulu bi shakki yaqini shakka ba ta koransa zan da buga ma misali yanzu ba ka zo masallaci da alwalaka ba ai da alwala ka shigo sai da kai alwala ka shigo nan kawai sai da muka zo za mu sallah sai ka ji wani zuciya shi ɗaya yana ce ma kai ka je ka ka saki alwala fa wataƙila ka yi kaza to wannan wataƙila wataƙila baya tashin ka daga me daga yaƙini dabba ce ka tarar da naman dabba nama na dabba a yanke to wannan mushe ne ko kuma dai ba mushe ba ne to sai ka ainihin wurin musulmi ne kuma galiban ba a feɗe nama a zo akan mushe kuma ba wanda zai ma bayani cewa mushe ne ko ba mushe ba ne sai ka gina akan yaƙi ne asali wannan dabbar tun da a ƙasar musulmi ne a garin musulmi ne ai ba mushe ba ne ba duk da cewa shakka ta shigo sai ka ɗauki kayanka ka gyare saboda alaƙinu la ya zulu bi shakki barin baka kawai ka'ida guda ɗaya duk abin da kake da yaƙini a kansa to kada ka bari shakka ta kore ka ka zo kana sallah Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar kana cikin sujada zaka miƙe sai kawai shakka ta zo ma wai yanzu kam raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu ce ta biyu zan yi ne a ko ta uku kai to yanzu dai ditsiya dai ai kai daya tun da dai ka ganka za ka tashi to ditsiya kai daya to yaƙinin ka shine mai garanci ɗayan na akwai ta sai ka ce to tabbas ɗaya kam na yi kawai bari mai da ita ta biyu zan yi wannan zai taimake ka wajen magance da yawa daga cikin mai larura yanzu akwai wanda yake da larura wasu wasi in yayi alwala yana shigowa masallaci da an kabbara sai ji alamar kamar ya da iska yanzu kana da yaƙinin kana da alwala haka ne kuma an fara sallah kawai sai shaidan yazo ya ce ma ka fa yi tusa fa sai ka ɗauko ka'idar al-yaqinu la yazulu bishaki yaya zan yi in gane na yi tusa ko dai ka ji ƙarar ta but ta fita ko kuma ka ji wari to baka ji ƙara ba baka ji wari ba dan me zaka yanke sallar ka je ka sake wata alwala al-yaqinu la yazulu bishak sai ka ce ina da alwalata in har shaidan ya ce na yi tusa to ina ƙararta ni ban ji ba ina wari ban ji ba shi yasa manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi idan ɗayan ku yana sallah sai ya ji alamar kamar yayi tusa yace fala yakhrujanna kada ya yadda ya fita daga sallarsa hatta yaji da rihan aw yasma sautan aw yasma sautan aw yaji da riha sai ya ji karar tusar ko kuma ya ji wari kenan duk wanda shedan ya sa masa wasuwasi a sallah ya ji kamar ya fidda iska to kawai ga skeli da annabi ya baka ka ji wari in ka ji wari sai ka tambaya fita kawai ka ji ƙararta baka ji ƙara ba ci gaba da sallarka ya zo yana sallah Allahu akbar liman yana nan yana ta karatu har ya kai yayi rukui yana dagawa sai ji alamar jika sai shedan ya ce masa tab ai ko fitsari ya dan dago maka fa a wandanka shedan yana yin mutum haka sau da yawa in kai alwala kana miƙewa sai ka ji kamar alamar sai ka ji kamar ma fitsari ya ɗigo maka al-yaqinu la yazulu bi shakk ban ga fitsari ba kuma ni a zahiran ban ji digarsa ba dan haka alwalata tana nan wani daga cikin magabata da ya gamu da irin wannan larurar ta yawan wasuwasi akan alwalarsa ta fitsari cewa ya fito masa kawai idan ya idar da alwala yana gama sai ya ɗebo ruwa buta guda buta guda sai ya ɗebo ruwa buta guda sai ya zuba a wandansa ya jiƙe sharkaf da ya kabbar sallah Allahu akbar shi dan sai ce kaji jika kaji jika sai ce ruwan da na zuba ne ruwan da na zuba ne to daga nan ya kore shi haka ake yi ibadan nan in ba mun yi da gaske ba sai ta kawar da mu to shine sai malam yace wa in shakka fi najasatin najasati ma'in aw ghairihi aw taharatihi bana alal yaqini sai mutum ya gini akan me akan wato yaqinin sa to shikenan insha Allah ta'ala sai da ƙarshe sai ce wa inishta baha tahurun bi najisin haruma isti'maluhuma wa lam yataharra to ga wata shi yanzu kaga shakka shakka ga ɗaya ga ɗaya amma karin jayar da ɗaya to yanzu wannan rikice maka yayi ruwa ne guda biyu dole ɗaya daga cikin su ruwan najasa ne ɗaya kuma ruwan tsarki ne kuma baka da wani dalilin da zaka iya bambancewa to wannan shine wa inishtabaha tahurun bi najisin ga ruwa mai tsarki ga ruwan najis dole ɗaya daga cikin butocin nan ko bokitin nan ɗaya ruwan najasa ne ɗaya kuma ruwan mai tsarki ne malam ya ce harumu su imaluhuma haram ne a yi amfani da su gaba ɗaya su biyun haruma istimaluhuma to walam ya taharra ko kirdado ma ba za ka yi ba ka san akwai canke-canke shine kirdado kaman kai kai kai gesin ka ce wannan wannan wannan wannan wannan wannan inda inda inda nan kai tsaya ko kuma kai wata dabara ko ka kada wani abu ka ce inda wannan abun ya tsaya ko ko ka ajiye fensir haka a tsaye kawai sai ka sake shi ka ce in ya kwanta nan to wannan shine mai tsarki in ya kwanta can wannan shine mai tsarki duk wannan dabaru ne na ka zaɓi in ka kasa gane abu biro ne yanzu wannan abubuwa ne guda biyu misali ko hakuri yanzu ga littafi guda biyu ɗaya mai kyau a a nan ruwan ne yake wannan mai kyau wannan mara kyau to ya za ka gane ka kasa ganewa to sai ka ce ka ce ga biro nan ina fata ana fahimta ga biro nan to yanzu ya za a yi shi dai wannan biro dan adalci ne bai san komi ake ciki ba kawai sai ka saki biran a wannan ya bada matsala a tsaki ya tsaya bai nuna ba to sai kai haka sai ka sake shi idan ya fada ta nan bangaren ma'ana ka gaya wa ranka cewa to inda ya faɗi shine mai tsarki to ba a yin haka a irin wannan yanayi ruwa ne guda biyu ɗaya mai tsarki ɗaya mai najasa to kawai haramun ne kai amfani da guda biyun ka baki ɗayansu ya za ka yi suka ce ka je ka yi taimama kawai to amma wannan wani ƙauli ne sati mai zuwa insha Allah idan muka dawo za mu ɗora akan maganganun malamai dangane da amfani da irin wannan ruwa abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته